غفر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين amma ba da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare haɗo ma wannan makanta mai albarka domin wa Allah godiya akan ni'imar lafiya da hankali da Allah ya bamu alhamdulillah karatun mu yau na wannan littafi mai suna Isha wasu mai kuma bid'a za mu karanta ne babi na shida to kaga wato tsara ba ta burin gani aka ce kaɗan kaɗan dai kaga an fara ɗan murzawa wannan babi na shida fi bayan ɗari kisiril muhammadiyyat zai karanta da mu ne a cikin babi na tafarkin sunan muhammadiyya wato fi bayanin gusul cikin bayanin wanka kuma ko bayanin wanka wato abinda zai karanta da mu kenan bayanin wanka wa bayanin ma a dasa nasu da bayanin abin da mutane suka fare su shi a cikin wannan babi min albaidai shaytani yake na bidoyi na shaytan shi tariqo sunan tabarkin sunna shi babu da gudu cikin babin wanka amma tariqo sunan da zaga tabarkin sunna al muhammadi ta muhammadiya shi babu da gudu a cikin babin wanka ai da sunnar annabi take a wanka ko shine ayyab da sunan muktasilu ya wanka ya wanka min janaban na janaba كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفل منها kamar yadda annabi yake wankan janaba haka ya zama dole kowa yi wankan wato dole sai an koya kenan ko yawa kun ga addini ne da ke kallon sa ba da mutum zai iya wankan ma ka san shi an yi wankan ma gaba ki daya in dai an yi wankan gaba daya ko ina ya jika kuma ko ina an taba ai wankan ya tabbata amma da za a ce kai wankan ba ka da malami ba inda ka ji ba inda ka koya ba wanda ya nuna maka to nan da ka fara da janaba har yau tana nan janaba ba ta fita ba tana nan tana nan ya janaba tana nan tana nan yanzu kamar matar da mutum zai kawo ta ba idan iya da aje dakin dan sun dade da ke wanda san zama halalta su ne abu ya zama halalta su ba sai an yi misan samu izini to haka addini yake Allah ya rada annabi Muhammadu duk wanda yake so hadar Allah kan to lalle sai ya bi ta gidan annabi Muhammadu amma ta doshi fa ba zai ba وفي البخاري يازو زنتي أتكون في البخاري عن عائشة عن جودة عن عائشة زوج النبي ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يكسر شيء إذا اغتسل من الجنابة إن دي وان كان جنابة بدأ بغسل يديه بغسل يديه كان فار وانكي هنا ينزل إن وانكي هنا ينزل ثم يتوضأ سنن الولاء كما يتوضأ للصلاة كما يدي الولاء تين صلاة kuma sannan yi dukula saduwa bai shigar da yatsunsa silma ya cikin ruwa fa yi kalli bi ha usula sha'ari sannan ya tsefe asalin gashinsa da su baki ɗaya kuma sannan ya tubul ma ya zuba ruwa firasi a kayansa salatan sau uku garfatin kamfata uku ya dai da hannunsa duka biyu kuma yufidul ma sannan ya zuba ruwa ala jildihi a fatar jikinsa kullihi baki ɗaya yanzu abin da za mu fara ganowa mu sani shi shi ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam dajin da mace ba ta gani al'aura ta maza da kulla amma ya ja hannunta ya kai da ba daji ya nuna mata yadda ake wanka domin a yi tsarki a tsira duk da kuma halattacce ne ganin juna tsakanin miji da mata ba ko karanci babu balle yaran su amma dai saboda irin kunya ta aikin Allah ba da taba kallo ba to amma mu da ba kunya ce ma da mu ba shakkiyanci ne kawai namu mata za ka je ku je ka koya mata wanka ma ba a dara ne ba ka gani to ko ba jara aka yi ma daki ba dai a nuna mata da yadda za a yi ko wasu mata ma ba su wanke kayi sai a ta wanka ba a wanke kai to azaba an tsere da ko ina kayi bai tsira ba kayi ba tsira ba an da wata mata ta ji mata suna ta tadi suna ta tadi sai na wankan janaba sai ta ce kuma yau wankan janaba kuma wane ne wankan janaba wani ne ake ta masa wankan janaba aka ji a ba ki sani ba ne ta ce a to ita ba kasuwa take zuwa ba yawo take ba za ta san shi ai ga ga wannan akwai magana to ba da nuna mata ba ga ba da gaskiya Allah ya kiyaye mu wa bi da bukari ayran kuma a cikin bukari kare maimuna to maimuna matar annabi ita matar da yawa da karshe da kidan annabi kar auren wata ba maimuna bin tuhar tace wa rabbil nabi sallallahu alaihi wasallam watar na zuwa annabi ruwa yakta fili biye wanka da shi babar ga alaya da da yazo sai ta je ya karkata ya zuba ruwa a hannunsa faga sala kuma ya wanke hannayen marratan aw salasa mai ruwa yayi gagga to biyu aka ce masa an wanke hannayen ko ta uku kuma barga bai mini sannan ya zuba ruwa a damansa a yi ɗauko ruwan da hannunsa da dama sai ya zuba shi alhaji mali kan hannunsa na hagu an gane ko tun da kasan su ba buta ba ne bude da abu yana ebowa da hannun dama yana zubawa a hannun hagu yana yin tsarki da hannun hagu ne wa gasala mazaki da ya wanke mazantakansa kuma da laka ya da hul bil arli sai sa hannu a ƙasa kuma ya goge ya goge sannan ya wanke hannun kuma kuma marmara sannan ya kurkura baki wanda ta kai sheka ruwa ثم غسل وجهه ne wanke fuskarsa wairai da hannayensa ثم غسل ra'sahu wa salatan sannan ya wanke kansa sau uku zuwa bar gala je su sannan ya ci gaba da zuba wa sauran jiki ruwa kuma da ya gama zuma tana ha sai dan matsa gebe kadan ni maqalihi da inda yake tsaye wato sai matsa kadan ban gasal kadama ya wanke hawayensa a gebe inda ya matsa mai mu da haka daga annabi yayi ومن طريق النبي صلى الله عليه وسلم daga tabarkin sunan annabi ilgusuli a cikin wanka hatta ya munu na daban farawa da dama kafin hagu wannan musahabi wa bi da bukari a cikin bukari ayyukan ƙarin zance an aisha daga nana aisha ƙalar ta ce kunna mun kasance za ta bat a haduna janabatu in girma ta samu ɗayan mu haka zarge dai ha salatu takan wato zuba ruwa sau uku da hannaye cikin hannaye cikin hannaye inda kasko ne suke zuba ruwa lokacin da kwaya fauka daji akan kayinta kuma ta kudu biya ha sannan ta ɗebo ruwa da hannunta ta zuba ala shiƙi hal aiman a gefen jikinta na dama wani da hal ukura kuma ta sake ɗebowa ruwa da hannayenta kuma wani daban ta zuba ala shiƙi hal aisar a gefen jikinta na hagu ta ce mu haka muke yi injina na Aisha. Wa min da rikitu na sallallahu alaihi wasallam fil ghusl. Iya daga tafarkin sunnar manzon Allah a wurin wanka a ta'ajilu gaggautawa nadban mutahabi ne. Wa bil Bukhari a cikin Bukhari ana bi Hurairah kale yace qimatu salatu wa dana tsaye da sallah. Wa adratu zuhu aka daidai da sauko na kiyaman abibi. Wa kal ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yi to. Wala ma kama bi musallahu da annabi da an da yake sallah. zakara annahu junuba sai to ai shi mai janaba ne ba wa qala lana sai yace da mu makana kum ku da inda kuke kuma da sai annabi koma gida fa ka tafi wanka kuma ka da ilina ya fito mana warafu ya kadur ruwa na diga a kayansa fa kabbara ya kabbar harama fa sallaina muka sallama wa da manzon Allah in kaga wannan kenan wa bi umratul murid sadiqi a cikin wani littafi mai suna amurul muridin sadiki wato madogara mai nufin gaskiya suna littafin gina lan ya murbi a harbe ya kamo da amma ma'aiki bai ci a can da ya kama ba wa kala sahabul mudkhali ma abokin mudkhali wato wani littafi ne cikin hajjar rubuta yace akwai rabi alama wasu wasu na kan mutanen da suke da yawan wasu wasu wa annan sunata a takabiru da harbi kala kuma masu wasu wasu a cikin wanka sunna kuma ta zo da sauki ne ba zo da tsanani ba cikin sarki inda haya tuge wa ya da rikin sunnatul muhammadiyya da ba da farkon sunan muhammadiyya ibabil gudu cikin babin wanka ala sabili tanzil wa qalai akan sabarkin fadakar da hankula la ala sabili sai ba fa da aka aka rika komai da komai ba Allahumma ya ubangi wa bigina ka mana muwafaqa ittiba'a sunnat nabiyyi ga bisa sunan annabinka Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jahidu ma alfamata indaka a wurinka albida wa bidoyi fil gudri cikin wanka wa ma ma adada wannan su kaga abin da mutane suka fare shi ya hada da babu a wannan babin allazi ba babu gudri wanda shine babin wanka min rabi da ishe daniyat na gidoyin shidanci wa min zalika yana daga cikin su kasar ta sabil mai yawata zuba ruwa a ya dafa taliya wa huwa bid'atun muharramatu ijma'an wannan bid'a ce abin haramci ga malamai liman ya ta gidu ga wanda ya kudurce anna zalika cewa yin haka din qayyimun daidaito ne wa kamalin da cika min fi'lihi da aikinsa bi ra'ayi da fa'id da ba ta ta hankalinsa wa illa amma an bai kudurta haka ba ko bid'atun makruha zai zama bid'a makruha in ya kudurta haka ya zama bid'a muharrama in bai kudurta haka ba ya zama bid'a makruha bisa ga mun malamai wa min zalika yana daga cikin kuma bid'a da aka gida aka sa cikin wanka na karu sha'arul marhuri warware gashin da aka kida mai kitso namiji ko mai kitso mace su ce za su ware kitson su wai don su yi wankan janaba wannan bid'a ne wannan ba ce ba ba fada ba haidu kana murkan in dai kitson sakacce ne to ka ji ba ku masu ƙananan mata da yawan mata ta zo bana ai babu ruwan ko in kitso ya cika tsauri ya cika tsauri ba to shayar da ruwa ƙanan ba sai an dage shi kuma annabi ce ta ta kullu sha'arin janabatun fa an kurba janata kasan kowane gadi janaba ne janabi a ɗaukace fatar kai a tsarkake fatar kai to amma haka yi kisan da lalle an san yana wankuwa shi kenan in dai an san sakaci ne da kullu da kullu ma wasa da huwa na shiga tsakanin da shi kenan ba sai an warware ba wa illa amma idan ba haka ba an yi kisan da ruwa ba zai shiga ciki ba wala budda min hallihi babu makawa sai an warware wa ma halul markiya amma warware kitso sakakken kitso wanda ruwa zai shiga ƙasar sa fa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ne abin haramci a gamar malamai liman ya ta ga wanda ya gudu sai anna zalika cewa haka nan dinin qayyim addini ne wanda yake da dai wa kamalin da cikamin kide ga aikin sa ya da ilfar da ba da hankali sa wa illa am ya gudu sa haka ba huwa bid'atun makruha sai zama bid'a makruha wa min zalika yana daga ciki at-ta'khirul kaseer jinkiri mai yawa filin gudunar cikin wanka min ajiyar wasu wasu don saboda yawan wasu wasu wa ko bi da ato ma hada mutu ijima wannan bida ne hara wato abun haramci a gamar malamai liman ya daga daga wanda ya kudurce an na zalaka cewa yin hakan dinin tsayon addini ne wanda yake daidai wa kamalin da cika min fili daga aikin zai bira alifa da ba ta san hankalinsa wa illa an ba haka ba bida'atun makaruwa da bida ce makaruwa wa min dalika haka kuma yana daga wancanan ka sabbul ma ya zuba ruwa itimaki udunai a cikin kofar kunne a dudduwa ruwa wai za a wanke jaraba silgudu cikin wanka yin hakan wa ko bid'atun muharramatu ijman bid'a ce wato abin haramci a bisa gamuwar malamai ga baki ɗaya li'annahu irlalun bin nafsi don yin hakan cutar da kansa yayi da kansa yawa wal ana zalika ayna yu'addi ila kama kuma ga yakan sa mutum zama kurmama wa fi umril murid sadiki ya zo a cikin wani tashi suna umril murid sadiki yace wal qa'ir kulliya wato qa'ida wata ke gabaki da fi hada a cikin wannan wa misali da yin irin sa an ta alama kasan an Allah mu san Allah subhanahu wa ta'ala majarkin sa inna ma ya dalibuna yana neman mu ne bima na alamuhu da abin da muka sani bi wajen ta wata hanya sahihi mai inganci an galibin ko da filin jayi wajen zan da zato walam ya amurna bi umarce mu ba bidatil ajiya jo abu sai ya tabbata bi ilmihi a cikin sanata in domin la wuzula lana ile babu da aduwa gare mu zuwa gare shi inda haka lamuhu maganarsa ta kare wa bin jihayi da kiɗewa maganarsa ne yadda ha bayanu ma a dasa nasu bayanin abin da suka fare shi sai ya tuke fi babil gufi cikin babin wanka mina bidai shaytani da bidoyin shidanci ala sabil tambil wa la ya kan tafarkin fadakarwa da hankula la ala sabil da ba tafarkin fara dawa ba Allahumma ya ubangi wa bigina kamar daga mu da katari da tabatu da nabi ga bin sunan annabinka Muhammadu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bijahi da mal famar inda ka a wurin sa to alhamdulillah sai mu kwana nan in Allah ba mu yi gobe zai fukan da babu na gaba